ga watan Ramadan hijira 1446 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryamu alaihi wassalatu wassalam 2026 a wannan tafsiri namu na mata masallacin juma'a na nefa a garin ningi karamar hukumar ningi a kuma baucin najeriya wanda ayoyin ƙarshe daga ayata takwas tara goma sha ɗaya sha biyu mun karanta illa dai kawai jawabin ayoyin ne bai riga ya gabata ba lokaci ya cin mana jiya idan malam ya gama karanta mana tambayoyi da izinin allah ta'ala za mu yi bayanin ya kara ya sake karanto su ne bayani kuma sanin sun tura na
da tambaya ta farko take assalamu alaikum mala ya halatta mata ku rika bin bayan maza a sallar jana'iza
kamar ya gani kuma ku rika yin sallar jana'iza zo na can baya in dai akwai intabal da mai nisa za mu fara
na da kayi tambaya bai mana saboda ko da suke inkarin cewa bai halatta mata ku rika yin sallar jana'iza
ai ka ko ziyarar kabarin ba hana su aka yi tuntuɓe ba ko yawaitawa aka ce karfi saboda an san mace da rauni da sauransu za ta ke kuka da makamancinsu ba kwata-kwata aka hana ta ba to saboda idan ka ce kar ka yi dole sai ka kawo wani hadisi na daban wanda ya fitar da hannun iri ka gane amin kenan mana sai an kawo hadisi na musamman tunda al'asali fil umuru al'iba asali shine halarci amma sai nassi an samu nassi wanda ya ce banda kaza ko ba za a kaza ka gane abu
wannan ta ni ke fata ta shigo gidana kuma na tura duk makwanta na yi tafiya sun ce ba za ku mafi har ka kai ta yi ƴaƴa kuma ga shi har ka tara ta ƙara ƙwai to malam yaya zan yi da ita cigiya ce biki da yawa ba gaskiya kin ce wai kawai makota makota gida nawa eh ai kamata yake ba ɗanki ko ya shiga ya fita ya ta bincikawa amma kin ce makota ɗaya kawai tunda ai kaza za ta iya tafiyar kilomita rabin kilomita ko a unguwa za ma ta iya in ta kuskure ba kilomita ɗaya musamman ma in zakara ne kin gani saboda haka ni ina ga cigiyar ce biki doguwa ba ki ƙara cigitawa in Allah ya sa an samu masu ita ki miƙa musu kayansu da kazar da 'ya'yan kajin baki ɗaya abinda kika Allah ya baki lada
wannan ta ce Allah ya ƙara wa malam lafiya ya halatta in rabu da saurayi na mama ta ba ta san shi sai ta tana san shi akwai sauran tambayoyin na ba su na ba su tambayoyin na musu ne ya kamata ta mene ne ta rabu da saurayinta tana san shi ne amma mahaifiyarta ba ta san shi eh to ya danganta ai ta yi wala Allah mahaifiyar ta ki ta hangi wani abu ne wanda ke ba lalle ki hanga ba ita kuma mahaifiya ya kamata ta mata bayani abin da yasa ba na son zamantakewa ki da wannan saurayin saboda kaza da kaza ki gamsar da ita bi mana haƙƙin ki ne ta miki bayani a nan gurin ba a victoria dictatorial an gane ko a nan gurin iyaye ba ku da hurumi na kawai kuke ba da umarni kai tsaye wannan ba hurumin ku bane in ta zaɓo kayanta ta ce shi take so ba za kawai ki ce ba ni ba ki ba shi ko ba ranki a wannan ba ba ki da wannan damar sai ki ce mata saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ki gamsar da ita amma ba ki da hurumi kawai ki ce a'a ni ba na son ki da wani to me yasa umma dan me idan har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yayi wa mata dole akan wanda za su aula ina kuma iyaye aikin gada ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza mai manzan Allah mai ta ce manzan Allah ta ce ya rasulallah wannan umarni kake bani ko shawara ce da ya ce ki auruwance manzan Allah ta a'a ba umarni bane shawara ce ta ce to ba na son shi ke ma yanzu za ki iya kawo wani ke ta ce ba ta so ko ba haka ba ne ba a nan ana fifita son mace a kan na iyaye shi yasa wata iyayenta sun aurar da ita ga wanda ba ta so mai ta ce ta je ta kai ka kuka gurin manzan Allah manzan Allah ya ce kina da ikon fasa auren ta ce to kawai rasulullah zan yi haƙuri dai don musu don dan faranta musu ne shi yasa manzan Allah yake cewa ita ma'ana bazawara budurwa ana tambaye ta kina son wani yayi miki sahabai suka ce to ai tana jin kunya ba za ta iya magana ba sai manzo Allah ya ce wa iznuha simatuha ko idaninta shine in an ce kina son wani tai shiru to alaman tana so kenan in ba ta so za ta gida kai ko kuma ta kuka an gane ko ko kuma ta tashi ta fita alamin bai mata ba kenan amma in ta nuna bai mata ba shikenan sai a kyale ta ba zawara ko dama ita limami ya kanta ce ba wanda yake da hurumin da shiga mata lamaranta to budurwa ma haka sau da ka iyaye ku ke taimaka wa 'ya'yanku a kan zaɓinsu sai dai in ta zaɓo wanda an san da matsala ci a'a baƙin wane ba ne muke gaskiya saboda halin iyayensa ko saboda halin shi ko makamancin wannan amma ki dai binciko wani a cikin samarin naki wannan haƙƙin iyaye ne su tasi gadin ɗin yasu akan haka ba duk wanda ta tattaro ta kawo ba an gane ko za a karɓa a bincika ba laifi ba ne ba aure na buƙatar bincike amma idan an bincika an ga matsala to sai a faɗakar da ita wance eh zo gaskiya mun bincika wannan saurayin naki gaskiya ina da matsala ko iyayensu akwai matsala gidansu akwai yadda damuwa ki haƙura ki kawo wani shikenan kin ga yanzu kin dora ta akan dalili to irin wannan shine ya kamata ya zama muna tafiya akai ba umarni za mu yi ba na kai tsaye kawai musan matsayin mu musan matsayin su wasu lokutan za ki ga kina son ta auri ɗan uwanki ko kuma wani wanda kika san salahiyarsa to anan kamfen zaki an gane ko kamfen zaki ke mata anan gudun kun gane me nake nufi ba umarni ba kamfen an san kamfen ko zaki ke talata mata shi a hankali a hankali da aiko da kin so wani ma da yafi miki kin ga wani kaza da kaza da kaza sai wani lokacin ma ana magana to ba na baki shawara baki dauka ba ina ga dakin bawa da dama da ina ga zai fi miki san wani lokaci kun hmm dama dai wani nema to ina ire-iren kin ga wannan me kike mata kina dan tallata mata ne cikin hikima in Allah ya sa ta cafka kenan. in ku tayi mursisi to ki kyale ta eh ita wuya ba ta hana mace zaman aure kamar yadda kuma arziki baya sa ta zaman aure so ne yake zaune da mace in dai da so ita ba ruwanta ku za ku ta kallon mata wahala ita ba ta gani to in zaɓinta ne za ta jure amma in ba zaɓinta ba ne to kun shiga uku ƙaramar matsala masu yanka muku ƙara haka ne saboda ayi kida ma ummake kika ce dama ai ni ba ni nake so ba kullum haka za a dame ki to amma in ta tana so ta tsaya tsayin daka to insha Allah ta'ala in dai shi mutumin kwarai ne mutumin arziki ne to za a samu karancin matsala domin in ta in ma ya mata za ta jure sai abin da ya kai dole to kuma kar a waye gari in an yi hakan kuma ta je ta dawo kuma ke ce ina ruwa na ni ba zaɓin ki bane ba ai za a yi samun jaraba a cikin zaɓin naki ka gani so shi yasa kaga irin wannan ake gudun auren zumunci a aure dan yana ɓata dangantaka shi yasa a cikin goma da wahala ka samu biyar lafiyayyu dai da kuke da dangantaka aka yi auren zumunci aka samu matsala sai kaga an bangare me kuka samu wannan bangarancin ku bar shi ta bare ya yauro ita kuma ku bar ta bare ya zo ya aure ta Allah ya samu gaji.
Wannan ta ce tana so a yi mata bayani game da abin da ya shafi hujin hanci.
Me ba shi da wani matsala ai kwalliya ce. Hujin hanci kwalliya ce da sanya awarwaro a hannu kunnan ma in sa samu a huda har uku. Nan ɗan kulle nan bare ma nan bare ma ai da kyawu ne. In gani ko nan hancin a sa in so ma abin hancin mai irin ɗan zaren nan haka ya fi jan hankalin mai gida in gani ko a zo a sa zobuna yauwa kafa ma inda hali a sa a sa munduwa irin munduwan na abinda dai ba a so a fita da shi waje duk da yanzu an ce sa zobe a ɗan yatsa na kafa an ce sayanin ne na wasu mutane ko eh to amma sai mai gyara musu mu'ai ya kawai abin kirki kuma sun ɗauka sai a ƙyale musu sai ya kokari inda hali a canza dama ai do nan abubuwan kwalle kwallen ai ba titi aka ce ai ba ba kuma ce a sa a fita da su ba a'a hasali ma ai Allah ya zargi masu sawa din suna tafiya suna kada kafa dan aji su an gane ku wannan sayinin ne kuma na lalatattun mutane sai su sa irin wannan mundayen a kafafuwansu suna tafiya suna kadawa ana jin kara kaga me yasa aka haramta sa turare ga ya mace saboda ai zai zai zai zai alama ce ta cewa ta taho ko tana gurin kaga ko bata maka magana ba turaren ya maka magana haka ne to kuma ba a san haka to shi ma irin wayannan mundayen na kafafuwa ko ma'ana aurawaran wanda ya cika hannu radiyar kacai kaga dole zai ke yin kara ko dan hijabi za ta gyara ko me za ta ba za ka ga zai kara to kaga kenan da matsala to ko wayannan kwalliye kwalliyen sai a yi su dan mai gida ba wai a yi su a wajen gida ba ina fata an fahimci abin da kyau ni dai ina ga babu laifi wasu ne sake ga a can baya suna ta maganganun cewa wai kamar canza halittar Allah ne da sauransu da kuma ni ban ga dalili da gaskiya a ce kawai dan musu mata dan kunne ko ta huda hancin ta ko makamancin irin wannan abubuwa saboda nau'i ne na kwalliya kuma Allah ya yabi mace akan kwalliya har ya nuna ma ta kware ta fi iya kwalliya da juriya kwalliya fiye da menene namiji eh namiji kun ga shine wanda ake wayar gari baya bukatar wani gwadare da yawa ke sai kin sa hoda kin sa jambaki kin sa eyeshadow kin gyara gira kin yi waye da sauransu inda a ce ma ta aka irin giran nan da ake sawa da kuma irin farcen nan da ake sawa da kin gwanon kai tsaye malamai sun ce bai halatta ba an gani ko dai ire-iren waɗannan abubuwan ma me za ki da su na farko dama in ba ki da aure haramun ne ki sa saboda akwai yaudarar mai aure kamar irin a cuci da kuke yi an gane ko da a cuci da wannan highlight ne ko mene kuke cewa to duk tafiye su daya an gane shi ma zai ɗauka ai gashin gida ki ne haka sai ya zo kuma ya gaɗa dugus cikin gaba babu daɗi in gani sannan kuma akwai na gama har irin na tsibirar kasa ma akwai shi akwai shi ma ana makalawa ko wannan gaskiya kuskure ne da wannan tuntun da kuke sa na bayan kanku shi ma din nau'i ne na yaudaran maza amma in ya gashin ki kenan da mijinki ya san ya gashin kenan dan ya zo ya ganta da wannan tuntun ai ya san ba tohowa ya ba kafin ya dawo ko ya san wata kwalliya kawai aka mishi Allah ya samu dace to menene ne duk malamai sun yi bayani sun ta bayani a cikin ga shek albani ya yi bayani da sani ya yi bayani da sani umar ijalin sun yi bayani da shirma da tabashir shi ma ya yi bayani aifi kifaya kuma yanzu ba munasaba abincin musu inda munasaba ce sai mu amsa amma irin wayannan wasu kawai takale ake su ake yi sautin na'am da suwa Na'am. Kawai dai ba a cin abincin ana cin nama. Eh tunda Allah ya kalmar Qur'anin da yace wa ta'amuhum. Aqamuhuna bi ma'ana Allahum ake magana. cewa abincinsu ya halatta a gare ku nama ake nufi yankansu an gane ku amma ba abincin ba sannan ya danganta kuma a wace munasaba aka yi abin hata shi kan shi nama in za a yanka shi ne da sunan kirsimeti kaga ai ba za ka ci ko ba haka bane ba kamar yadda yake a tsari har abincin in dai haka ne ma har har abincin maulidi ma tunda shi ma abincin ne an gina shi akan ƙarya ba kan gaskiya ba ina bata an gane har abincin maulidi ma dai ya shiga ciki saboda ai ana kallon munasaba me yasa akai abin kuma dukkaninsu da wancan da wannan din duk ba daidai bane ba gaskiya bane cewa su suna suna cewa an haifi annabi Musa lana kaza ko ya mutu annabi Isa lana kaza ko ya mutu lana kaza duk ƙarya ne kuma kuma kuma sannan bayan haka in mun kalli shi ma na Maulidi cewa an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal ko shi ma ba ruwaya bace ingantacciya kuma sannan ba inda wani daga cikin sahabban manzo Allah Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wayannan goma yan aljanna ko muhajirin ko wani ansar wanda ya taba tara sahabbai ko da matansa ne kadai da sunan azu ay murna an haifi manzon Allah la na haifi manzon Allah ta zagayo duk wannan bid'o'i ne abincin da aka yi kuma don taron bid'a bai halatta mutum ya ci ba shi ma wancan saboda abin da yasa aka ce a ciyan kan saboda alaƙa su ta addini wallahu a'lam na eh eh ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
na'am karkashin wayannan ayoyi jiya na yi mana bayanin yadda cewa asalin ita a shi a musulunci dangantakarka da mutumin kwarai ba ta sa ka zama mutumin kwarai kuma dangantakarka da mutumin kwarai ba zai sa in kai laifi ba Allah ya kyale ka ko wanda aya take nuna mana misalai dama Allah ta yi Allah ya buga misali ga waɗansu mata an gane ko kafirai matar annabu nuhu da mata annabu lutu kun ga dai annabawan Allah su ne ƙarshen nagartattun mutane ba haka ba ne ba annabawan Allah su ne zaɓaɓɓu a cikin kowace irin al'umma kuma ba wata mai kusanci da ɗan adam sama da matar shi an gane ko ko gyatumarka ba ta kai ka kusanci da kai ba fiye da matarka ina fata an fahimci abin da kyawu saboda matarka matarka ce ita ce bangon sirrinka a rayuwa akwai abin da za ta iya sani mamanka ba ta sani ba ko babanka bai sani ba to amma duk wannan dangantaka tsakanin mata da miji wannan baya sanya idan mata ta kasance mutuniyar banza dangantaka ta da mijinta zai amfane ta an gane tun daga shi mun gani mun ga matar ma'ana annabi nuhu da mata annabi lutu Wa- har je na kawo mana hadisi wanda manzo Allah yake cewa duk wanda dangantaka duk wanda ma'ana aikin shi na kwarai bai daga shi ba ya kai shi wata martaba babba to dangantakarsa ba za ta daga shi ba kenan duk wanda yake buƙatar matsayi da dangantaka shine yayi menene yayi aiki shi yasa Allah ya ce qul i'malu وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون kun gane ko shi yasa Allah ce yace kawai ku yi aiki a musulunci ba ni shekara ta 60 ko 70 a'a kawai me kai kuna gani kamar da na faɗa muku kwanakin baya Sa'ad bin Mu'az baki ɗaya shekararsa shida a musulunci ba haka bane ba amma ya zo ya rabautu da wa'yansu darajoji wa'yanda suka yi shekara da jimawa ma ba su same ta ba shine saboda tsarkin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'iku da su aka raka shi ma'ana kabarin shi kuma ya zo saboda matsayinsa sai da al'arshin Allah ta kaɗu saboda mutuwar sa'adu jiya kuma kun ji a tafsirin ayoyin da muka yi mun ga alamun mun ji bayanin girman al'arshin Allah ba haka bane ba amma duk da wannan girman nata manzon Allah ya ce sai da al'arshi ta kadu saboda mutuwar sa'adu kuma sannan gashi an zo an waye gari ya je yayi hukunci manzon Allah ya ce wallahi hukuncin da sa'adu yayi shine hukuncin da ubangijin da yake sama ta bakwai yayi hukunci da shi amma kwata-kwata shekarar sanowa musulunci shida ba haka bane ba to haka in kin kalli ɗaiɗaikun sahaban manzon Allah kalli irin Salman al-Faris an gane ko shi ba ma balarabe bane ba ma daga wata ƙasar ya taho Farisa saboda neman gaskiya amma saboda tsarkin zuciyarsa da aiki domin Allah har manzon Allah ce Salmanu minna ahlul bait Salman yana daga cikin mu ahlul bait me ya kawo wannan ba aiki bane ba kalli ma'ana Bilalu kalli Abu Huraira dukkaninsu kalli wayannan bayan Allah duk me suka yi aiki ne kawai kalli wancan da ya musulunta a fagen daga wanda bai taba sallah raka ɗaya ba tak a duniya amma kuma ya shiga aljanna kun ga kenan ashe a musulunci ba wani yan garanci ba za ki ce wata ma'ana wata sabon wai wancan sabon tuba bace ba to ke tsoho tuba an gani ko musamman shi malam Bahaushe gane yake musulunci ma kadai nashi ne da Bahaushe da mutanen Barno su Barno duk wanda ba su ba kirdi ne kawai suna ganin ma a wannan jahiliya ce wannan rashin sanin musulunci ne musulunci na kowa ne in dai ka shige shi kai abajinta shikenan ka zama lamba daya ko da babanka ne limamin ungo ku kafi shi Allah ya samu dace to kun dai ga yanzu ma'ana dangantaka su da annabi nuhu da dangantaka su kuma da da da da, da annabi lutu ya amfane su bai amfane su ba Allah ya ce suna karkashin bayin mu na gari kaga Allah ya kira su ma'ana menene min ibadina salihaini annabi lutu da annabi wa kenan nuhu amma fakanata huma sai suka ha'ince su ai karshen ha'inci kenan a ce matarka ta kibin abin da ka zo da shi ba haka bane ba ai ita ce bangonka ita ce ya kamata zama lamba daya ku kalli na Khadija mana ba ita bace fara kuma ta fara imani da manzon Allah a duniya baki daya saboda matarka ita ce babban mataimakiyarka a rayuwa matarka ita ce babban sakatariyarka shi yasa ba a samun nutsuwa da ci gaba matakar matar mutum ba sa zaman lafiya da shi domin sau tari matakka tana ɗaya daga cikin hanyoyin menene samun nasararka a rayuwa domin za ta shige ma gaba in matsala ka fada maimakon ta daga hankalinta za ta kwantar da hankalinta ta kuma kwantar da naka wala Allah za mu hankalinka zai tashi da tashin hankalinta ne ko to bal ma ita hankalinta a kwance yake ko kowa ma take ta kwantar maka da naka hankalin to kaga dole za ka samu nutsuwa kuma duk abin da ka zo da shi ba da ta iya haka za ta karɓa ta yi juriya to kaga kenan to ita ya kamata a ce ta fara miƙa wuya a gare ka to rashin wannan miƙa wuya shi yasa Allah ce fa khana tahuma sun ha'inci ma'ana mazajen su annabawan su guda biyu kuma in za ku iya tunawa matar annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da wancan ja'irin sarki ya nemi zai ma'ana lalata da ita aka kai mishi ita kun ga ai yana daga cikin abin da ta nuna matsayin mijinta ta ce Allahumma inni atawassulu ilayka bi imani bika wa bi nabiyyika Allah ina tawassuli da imanin da nayi da kai da kuma imanin da nayi da annabin ka mijina to ina kai kamata mace ta zama da abin da mijinki yayi bo ki karba sai da in kuskure ne in kuskure ne kuma wannan la fa'ata li makhluqin ko fi ma'asiyatil khaliq za mu ga misali nabi kuma da Allah zai bamu Allah ce falam yughniya anhuma min Allah shay'an kun gane ko Allah ya ce matsayin annabu lutu na annabin Allah bai amfanar da matarsa komai ba matsayin annabu nuhu nabin annabin Allah bai amfanar da matarsa komai ba ko ya amfanar eh bai amfanar ba to wannan yake nuna mana cewa kenan ba wanda ya isa amfani da kai komai inda irin wannan zai amfani da mun gani a jiya bayan da na muku ko da dangantakar manzon Allah da baffansa da ta amfane shi ta amfane shi bata amfane shi ba sannan ku kalli kuma dangantakar annabin Allah annabi Ibrahim shi ma da mahaifin shi ta amfane shi bata amfane shi ba kenan kawai alaka guda ɗaya ce ita ce mana musulunci ya haɗa ku amma in musulunci ya raba ba ku da wata alaka ko kaɗan ba ku da alaka ko ta kusa ko ta nesa to shine Allah zai ce to ku shiga wuta tare da ƴan wuta baki ɗaya bi mana ku shiga tare da ma'ana masu shiga sai Allah ya buga mana misali kuma wancan mun gani cewa ga bayan Allah nagari mazaje amma mata mutanen banza imanin mazajensu da matsayinsu bai sanya sun samu rabauta ba kuma shi annabi nuhu kun ga ai abin yayi mishi yawa ga mata mutuniyar banza ga dama mutumin banza wannan ibtila'i ne ba karamin ibtila'i a rayuwa ba a ce ɗanka da matarka sun ba- sun sun juya maka baya ai kaga jarabawa ce kuma fa ya shekara 950 yana wa'azi amma a 900 nan da 50 matarsa ba ta goyon bayan shi ɗansa baya goyon bayan shi akwai musibar da ta kai wannan ai matarka da iyalan gidanka su ya kamata su menene ba kwa ganin yanzu a siyasa mutum zai fito zaɓe amma za ka ga duk lalacewa dai gidan shi sa zaɓe shi in ma kowa bai zaɓe shi ba a mai kara na yankun aga akwatin mt a ga kara a ga- ce, to an samu ƙuri'a kaza sai ya ce a wala ala da ta matar ce da ta yayan duka to amma su a ce ba kara shekara dubu ba hamsin a matsayinsa na annabin allah ga iya wa'azi ga hikimar wa'azi amma duk ba su karɓa ba to kaga ai da duk da haka kalli so tsakanin tsakanin da da uba yake faɗa wa ubangiji da Allah yake cewa karbi da sai ce ya uban alƙawarin ka gaskiya ne ka mun alƙawari zaka tsere da ni daga iyadani da iyalaina kuma shi ma ahalina ne sai Allah yake nuna masa a'a ba ahalinka bane ashe ahalinka wanda ya imani da kai shine ahalinka wanda bai imani kai fa ba ahalinka bane ba قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين kun gani Allah ya ce masa a'a ba ahalinka bane ba ai shi aiki ne ma na banza ba ma yayi aiki na banza ba a shi baki daya aikin banza ne nan take Allah ya gargada annabin Allah ya ce ba kai daina magana ma akan da ba akan abin da baka da musaniya akan shi shi annabi annabi Nuhu a tsamanin sa cewa duk da haka ma'ana yana cikin ƴan gidansa Allah ya ce baya cikin ƴan gidanka wannan magana ka daina ta ya Nuhu to Allah ya samu dace to aya kuma ta gaba sai Allah yake buga mana misali shi kuma akasin wancan wancan ma'ana mijin ne mu'mini mata kuma ba kafira ko matan kuma kafire ko dan matsayin mijin bai amfanar da ma'ana matan ba nan kuma mijin ne dan banza mata kuma ya kwarai kun gani ba ba sa kenan an samu akasi ko ba gaba ne ba saboda haka wannan ga bangaren sa wannan ga bangaren sa sai Allah ya ce wa daraballahu masalan lil ladzina amanu amma sai Allah ya buga misalin waɗanda suka yi imani sai ya ce imra'ata fir'auna matar fir'auna kun gani kenan ashe ana iya samun kamar yadda Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy kun ga annabi nuhu shine alhayyu dan shi kuma fa almayyit kun ga fir'auna ma'ana mayyit ne matarsa kuma fa ma'ana alhayya shi yasa kun ga tun lokacin da malamai suna cewa idza arada Allahu shay'an hayya alahu min al-asbab idan Allah ya yi nufin abu ya kasance to sai ya hore ya kawo dalilan kasancewar abin kuna gani tsarin da fir'auna ya dauko domin kada a wayi gari a haifi wannan annabi waɗanda da- malamai suka fassara masa mafarkin shi da cewa idan ya bayyana shine sanadiyar sullubewar mulkin fir'auna a doron duniya baki daya wannan yasa ya ta kashe ƴaƴan ma ƴaƴa maza na kabilar banu isra'ila amma banda kabilarsa ta ƙibɗawa a wannan ƙoƙarin da ya ta yi ashe bai canka ba ashe kawai duhu yake buga duk wannan kashe-kashen da ya ta yi a banza wanda zai masa illar bai taɓa shi ba Allah ya ce ta ɗauki wannan ɗana ta a niƙi fihi fit tabuti fakar fihi fil yammi falyulqi hilyam bis sahil ko ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la wa alqaitu alayka mahabbatan minni ulfisna ala aini an ukutuka fata qul hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra aynaha wa la tahzan wa qatalta nafsan ko wa najaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna ku kalli da kyau yadda Allah ya tsara lamarin diyat na muku bayani kwanakin baya a gurin tafsirin dare ko irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsarawa annabi Musa kubuta gashi dai kowane gida fir'auna ya sanya jakadiya mai kula da matar gidan daman da an ce kin samu ciki to wannan jakadiyar tana gidanki har sai kin haihu a gidanki ma za ta tare ba inda za ta kina haihuwar in dai ɗa namiji ne za ta karɓe shi ta murɗe masa wuya a kashe shi cike da kin yi naƙudar banza haka fir'auna fa ta yi a wani ƙauli shine aka ce da kashe-kashen yayi yawa mazajen ƙabilar ma'ana annabi Musa suka kai kuka gurin fir'auna ya taimaka musu iri zai ƙare abin nufi ma'ana maza za su ƙare in maza suka ƙare kaga ai kuma haihuwa ta ta tsayi to yace to shikenan idan an kashe su na shekara ɗaya sai ake bari kuma na shekara ɗaya wani ƙaulin kenan wani ƙaulin kuma aka ce ita wadda aka haɗa da mahaifiyar annabi Musa ita ce aka samu fahimtar juna da ita da mahaifiyar annabi Musa hatta mata alƙawarin hakan ba zai faru ba shi yasa tana haihuwar shi Allah ya ce ki samu tabutu akwatu ki sassaka ko wanda aka sassaka ki dauke shi ki sa shi cikin wannan akwatun kuma ki rufe wannan akwatun ki dauki akwatun da kanki ki je ki jefa shi cikin teku to kaga wannan ai ba karamin ita ma Allah ya zarbe ta uwa mai son da amma kina haihuwarsa a ce karki aje shi a cinyaki ki ɗauka ki je ki sanya cikin ma'ana tabutu tabutun nan tayi ma ba windo haka ne kuma abin bai tsaya nan ba a ce ki ɗauke shi ki je ki sa shi cikin teku kaga lalle mahaifiyar annabi Musa ta ci jarabawa kaga ta ci jarabawa saboda ba karamin imani da Allah bane zai sa mutun yayi wannan shine ta ce wa da yayarsa mana usi ki bi sawon akwatin nan ki ga ina zai kai an gani to shi ne akwati bai tsaya ba sai a gidan yana tafiya a kan ruwa fir'auna da asiya ana shakatawa a fada sai ga akwati falo-falo a kan ruwa tunda abu ne bako ba a saba gani ba fir'auna ya ce a ji a ɗauko shi tun ana ɗauko ana buɗa sai aka same ne ne ɗa ne ana juya haka haka sai ce ɗan isra'ila ne ba zai sarai ku kashe shi kawai a sai da ce a kar a kashe shi a sa an yamfa ana aunar ta kaza wala ta ce a kaban mana mu da da ba mu da ɗa ai in muka rike shi ko ba ko aikace aikacin gida ya mana ko mu dauke shi a matsayin dan mu tace shine a wata ayar take cewa ma'ana qurratu aynun li wa lakum idan ya zama sanyin idanuwa na da sanyin idanuwanka sai ya ce a sanyin idanuwanki ne ni ban da ni malamai suka ce da yadda ya batta da tace sanyin idanuwan mu to shi ma da zai samu malabauta amma sai ya ce sanyin idanuwanta kuma kaga sai Allah ya tabbatar mata kuma ya zama sanyin idanuwan nata inda irin alamomi da ta gani a tare da annan Musa ta ce wannan ba wannan ba mutum bane normal ma'ana wannan annabi ne shi yasa ta yi imani da annabi Musa ta kafirce wa mijinta ma'ana Fir'auna wannan yasa Fir'auna la'anatullahi alaihi yasa mata bala'i tsangwama da tashin hankali ƙarshe ya zo ya Fir'auna yasa aka aka aka sa diraku bi ma'ana aka aka haƙa rami aka sa ma'ana filoli guda hudu nan hannun aka ɗaure wannan dirka aka ɗaura hannun dama wannan aka ɗaura hannun hagu waccan ƙafa aka talata aka ɗaura waccan ƙafa a can aka ɗaura waccan ƙafa a can aka ɗauko mashi ana caka mata a matuncinta an gane ko ana caka mata haka ta mutu to a tana wannan halin ne take wannan addu'a ta ce ya ubangiji Allah ce Allah ce mana qalatin ko ta ce ya ubangiji rabbi binli indaka baitan fil janna Allah ka gina min gida a gurinka a aljanna kun ga ba ma gida kadai ba indaka a gurinka ya Allah Allah ka gina min gida a aljanna Allah wa najjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tserar da ni daga fir'auna da kuma aikin fir'auna an gane ku wa najjini min alqawmiz zalimin Allah ka tsayar da ni daga mutane azzalamai fadawan fir'auna da mutanen banza na fir'auna kun ga ta ci tarba ko bata ci ba ta ci ta yadda duk wannan fada da wannan mulki da wannan kayan dadi ta hakura da su kuna tsammanin tana karbar addinin Annabi Musa fir'auna zai kyale ta ne ai komai janye mata za ai ai komai janye mata za ai kun manta kissan Mus'ab bin Umair awwalu safirun awwal safir min sufara'il islam farkon jakadan musulunci da manzo Allah ya fara turawa a doran duniya baki ɗaya zuwa Madina shine Mus'ab Mus'ab ɗaya da ma'ana ya taso gidan kuɗi gidan sarwa maman shi mai kuɗi ce mai dukiya duk wani ma'ana event da duk wani taro idan Mus'ab bai je ba taron bai cika ba saboda ma'ana shine dan bana bakwai kuma ga kuɗi amma sai ga Mus'ab ya musulunta uwar duk abin da take bashi ta janye wannan bai sa ya taka mishi burki ba ta ce to in baka ji ba to in dai baka dawo daga addinin muhammadu ba to ne kuma zan cin abinci har na mutu tunda ta janye masa duk wani tallafi amma ki ya dawo ya ki dawowa to sai ta yi wannan dabaran ta ce to ni ba zan ci komai ba ba zan sha komai ba har sai ka dawo ya ce ya umma in kina da rayuka ɗai-ɗai-ɗai ɗari ran farko ya fita a gabana ina gani na biyu haka ya ce har sai na ɗarin ya fice ban dawo ba saboda ai idan imani ya riga ya ratsa zuciya ba abin da ya sa kuma ya raunana shi ko ba haka bane ba ba abin da ya sa ma'ana ya raunana shi ina fata an fahimci abin da kyawu kaga ƙarshe mus'ab duk wannan wadatar tashi sai da aka zo aka waye gari bayan ya mutu a fagen daga geftan da za a rufe shi ma aka rasa saboda in an ja an rufe kayi da zanin da yake jikinsa kafafuwansu za su fito in an ja an rufe kayin kafafuwan kuma sai kan ya fito manzo Allah ce ku ja ku rufe kan manzo Allah ya karanta waccan aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا kun gani Allah ya ce da yawa daga cikin mu'minai sun gazgata Allah akan abin da ma'ana suka ɗauki alƙawari ma'ana sun yarda da abin da Allah ya faɗa a kansu sun karɓi addinin Allah sun bi manzon Allah kaga sun yadda kenan ko to fa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ma'ana ya riga ya ci ma'ana labansa wa minhum man yantazir yanzu kuma akwai suna jira kamar da sauran sahabban manzon Allah kenan to abin da yasa na kawo muku wannan ayar kun ga yadda Mus'ab ya zabi Allah da manzansa ya bar jin dadin duniya to haka ma Asiya ta zabi ma'ana Annabi Musa alaihi salatu wassalam ta bar wane ne mijinta kuma ta bar jin dadin duniya to duk wanda ya bar man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah to sai Allah sai ya canza masa da abin da yafi wannan alkhairi da abin da aka ce miki haramun ne ko ba kyau to ki bar shi in kika bar shi Allah ya canza miki abin da yafi wannan amma in kin yi imani da waccan manzon Allah ce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta faɗa ba ba ta ga sakamakon biyayya ga manzon Allah ba to ke ma haka ki riki wannan ka'ida in dai kin bar abu dan Allah to Allah sai ya canza miki abin da yafi ma'ana wannan alkhairi shi yasa ake buƙatar a gare mu me kenan imani imani babba imanin da ma'ana ba zai taba aqidar ki ba imanin da yake ma'ana imani ne tabbatacce amma yanzu da yawa daga cikin mu muna cewa mun yi imanin amma abubuwa da yawa kuma muna kasa yi wasu kuma muna kasa barin su to Allah ka kiyashe mu to shine kuma Allah sai yake buga mana misalin wata baiwarsa ita ma ita ce ma'ana Maryamu alaiha salatu wassalam kun ga an ba da kissar ma'ana annabi Lutu da matarsa annabi Nuhu da matarsa kuma sannan ma'ana Asiya matar Fir'auna da mijinta la'anatullahi alaihi Fir'auna kenan ko wanda ya, ya tabbata hadisi manzo Allah yake cewa kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa arba bi ma'ana an samu daga cikin mazaje kammalallu wa'anda sun kai kololuwar daraja a duniya a gaban Allah da yawa ga annabawa nan da yawa ko tun daga kan annaba Adam har izuwa kan Muhammad Rasulullah sannan kuma ga sahabbai nan ila sai na Abubakar in kin dauki annabawa dukansu to ba wani a duniya da wanda ya kai daraja sai na Abubakar baki daya in kin rantse da Allah baki kafara ba in dai kin dauki annaba ba wani dan adam da daraja ila sai na Abubakar to ka gani ga Umar ga Usman ga Ali ga goma yan aljanna ga yan bai'atul ridwan ta hata shajara ga yan badar dukkanin su yan aljanna ne kai sahabban manzo Allah ma dukkanin su radiyallahu anhum ne wa radu anhu to kun ga kenan ashe a maza an samu manya manya sun kai karshe wajen girma ko amma a mata mata hudu ne kada in ji manzon Allah dawa dawa ce ce na'am ban ji ba da Asiya da Khadija da Aisha an samu sabanin kenan na farko dai an ce da Asiya na yadda dawa kuma na yadda da Khadija biyu dawa da Maryam haka to wace ta hudu ta bi ta hudu eh to kaulani wasu ce amina wasu ce fatima to na ba ku asamin ku binciko mana hadisin magani gobe sai abin amsa aminan ce ko fatiman ce ko aishan ce eh fatima ce kina da hadisin eh fatima ce kina da hadisin kula hatu burhanakum na'am in akwai hadisin a ba mu wuce asamin ya kawo kenan in akwai hadisin a bani mu ji fatiman ce ko kuma aisha ce manzo Allah da ya faɗi falallan na na Aisha yace falallanta ko ka ka fadlul Aisha ko kamar yace ka ma'ana kamar sarid ne ko ala sa'id at'am kamar abincin sarid ne ma'ana akan sauran abinci to zuwa goben sai a bani magana guda daya to shine Allah yake cewa da Maryam alaiha salatu wassalam a hasanar farjaha kun gani ko ka ganin wannan irin addu'ar da Imam al-Bukhari ya rawaito matar annabin Allah ta yi tawassuli da ita dama wanda yake nuna mana mu a ahlus sunna ba a tawassuli da wani jahi sai dai kai tawassuli da ayyukanka wannan aqida ce ta ahlus sunna baka cewa Allah ka bani dan bi jahi rasul ko kuma bi ana bi jahi kaza ba a yin wannan mu in zaka yi ta ko kai tawassuli da wani ma'ana wani shehi ko wani akramaka Allah ba a yi ko wani annabi ko mala'ika ba a tawassuli da wani annabi ko mala'ika ko wani bawan Allah na gari ana tawassuli da menene da kyawun ayyuka ne amma ana tawassuli da addu'ar bawan Allah na gari ku gane bambancin wannan ana yanzu in an ruwa ma'ana an kai an kawo ba ruwa ma'ana ruwa ya ɗauke na sama sahabai ba suna zuwa manzon Allah ya roƙa musu Allah ba a samu ruwa ga hadisi nan Bukhari ya kawo wata rana manzo Allah na ba ranar juma'a wani ya shigo masallaci yace halakatul amwat wa qata'atu subul ya rasulullah dukiya ta halaka hanyoyi sun tsinke na kasuwanci fad'ullah an yughithna ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa ya zo sahabbai suka ce manzon Allah sahabbai suka ce addu'ar da manzon Allah yayi bai gama ba har ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa girgije har hadari ya haɗu har ruwa yana sauka har gashi masallacin manzan Allah yana yoyo har ge manzan Allah ya zuke yana ɗigar ruwa ya ce mara aina shamsa sabatan ba mu ga ma'ana rana ba tsawon sati ɗaya cir me ake yi kenan ruwa wannan sahabi ya sake dawowa a daidai irin wannan lokaci ya ce kuma an ya rasu ruwan kuma ya yawa fita ma a kasuwancin baya yiwuwa dabbobi masu yi kiwo baya samuwa ka roki ubangiji wannan ya tsaya haka manzo Allah ya daga hannu ya ce hawalaina wala alaina alal akami wadurabi wa budun al awliya wa manabiti shajar Allah ya ce ruwan nan ya isa yayi can ya ubangiji ya tafi tan kan duwatsu ya tafi gulbi da falke duk ya cika ya fita tan gurin ciyayi sahabai suka ce wallahi mun fito daga masallaci kai ba ka ce sama ta taɓa riƙe girgije ko ƙware ba kun ga wannan sun nemi tawassuli da waye addu'ar manzon Allah haka bayan manzon Allah ma ya bar duniya sun je sun kama kafa da ɗaya daga cikin ahalin manzon Allah ya roƙa musu Allah kun ga bambancin ko wannan ma'ana ta kai roƙan min Allah amma wannan ku yanzu roƙan shi kuke a matsayin ma'ana shi kuskure ne wannan shi yasa kun ga tace ina tawassuli da imanin da nai da kai da imanin da nai da mijina da kuma kiyaye farjina sai ga mijina ake kin ga yana daga cikin abin da zake bugi kirji ki nemi Allah ya karba miki addu'a ki ya ubangiji saboda kiyaye farjina da nai sai ga mijina Allah ka ban kaza amma kin kin san kina tsallake kafafa to kin ga ai biki saki wannan addu'a tawassulin ba ko to shi to shi yasa tace ma'ana التي آتنا فرجها ونفقنا فيه من روحنا بمعنى تاكيا فرج مريم عليها الصلاة والسلام الله تسيمك أي قومة معنا دروه يم جبريل سي موسى kuma sai ta ɗauki ciki amma malamai suka ce kamar yadda ɗaukar ciki yake na kowace ya mace haka kuma wasu ne suke cewa da ɗaukar cikin da haihuwarsu ma'ana awa ɗaya a'a sun ce normal ɗaukar ciki ne kamar da kowa take yi illa iyaka dai ta samu kanta cikin tashin hankali ta samu kanta cikin ma'ana damuwa da naƙuda ta zo Allah ya ba ta umarni ta fita ta tafi can nesa makanan sharqiyya ko sannan Allah ya kawo mata naƙudar hankalinta a tashe Allah ya ce huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki hukuman zani Allah ya ce ki girgiza wannan kukuce zai yaya dabino ma'ana ma'ana dabino a bushe yake ba komai amma tunda ai mu ne masu kunfa ya kunko saboda haka nan take girgi ma'ana dabinon yayi yaya ya zubo ta ci kuma sannan ga ruwan marmaro ya fito na ruwa ta sha ta yi wanka sannan ta goya ɗanta ma'ana annabin Allah annabi Isa kuga kudura Allah an samar da menene ɗa ba uwa amma ba wanda ya ba ma ta ce sai yanzu a ganta da ciki ta ce a ita ma alanda ta sha ko ana sha alanda ne ke ba mahaifiyar annabi Isa ba ce ba haka ne ke kuma ba annabi Adam ba ce an gane ko amma tun da ake a duniya in dai ka ga mace da ciki to namiji ne shi yasa ai suka ce ya uku ta haruna ma kana abuki mara sau ko ma kana abuki da kuwa ke ina kika samu wannan dan babanki dai ba mutumin banza bane mahaifiyarki kuma ba karuwa bace lala me kuka fahimta anan kun ga ana gado kenan ko shi yasa aka ce in za ka yi aure ka san wa za ka auro ka je ka auro yarinya daman ta yi rabo kafin ta yi aure to kai ma aka rashin ka tare ita ita ma sai ta raba kaga an shiga matsala shi yasa mu dai kar mu kar mu ke biye wa jamal na zahiri kar mu ke biye wa ma'ana kyau na zahiri an gane ko mu ke biye wa ma'ana hali yar gidan wace kuma sannan abu na biyu mu ke sanin cewa sautari wala wani mutum ya taɓa yin wata magana kam a cikin raha ne amma kullum ina kallon maganar nan tana zama izina in ka tashi aure dama ka kaddara za ka mutu da matar za ka mutu ka batta sannan kuma ka kaddara watakila rabuwa ta zo sau tari dangin miji ba su da kirki sai kaɗan daga ciki za ka ga idan aure ya mutu sai dai ta kwashi 'ya'yanta tafi ina gidansu in ma mijin mutuwa ya me yake faruwa haka za ta kwasa ta kai gidansu duk kuma yawan 'ya'yan gidansu ba za a yi karɓar su ba amma in ka ga dangin miji sun ja 'ya'yan wa ko kani to akwai malasa a jiki aksari sai ɗaiɗaiku an gane ko to shine si sai yake cewa malam ni ka gane nan gurin ko na fi son dangin matata akan dangina yace shi yasa kafin na yi wa dangina ɗaya na wa dangin matata goma yace dan na yi imani in mutuwa na yi za su riƙe min kayana amma dangina ba za su riƙe min ba yace shi yasa duk inda na je ita kaga tafiya ne yanzu ko kowa da tsarabarta saboda na san su ne mara ƴaƴana kuma gaskiya ne akasari zahiri abin da yake nunawa kenan dangin miji in kaga ana laliban mace to ta bar mutu an bar dukiya ne amma wallahi wani kilin ɗaya ba za a baki ba kilin ɗaya ba su taimaka miki ba ko kuɗin makarantar yara ba haka bane ba ko wani ɗinkin sallah haka za a baki da ko zaki wankau zaki haka za a baki da su sai dai an ga in kina canza kaya ma a jefe ki da kalmar banza a ce kina kula maza in mata kula maza laifin su waye ba laifin ku bane ba ƴaƴan dan uwanku ne ku taimaka mata da su mana amma sai a bata da wahala amma inda kuɗi ya bari yanzu a ja ƴaƴan ake miki barazana za mu karɓe su eh eh za mu karɓe su kaza kaza kaza yanzu kuma ma'ana ƴan uwantaka ta taki amma dama in fitik ya mutu ya bari za ki sha mamaki wallahi wallahi naira dubu ɗaya ba mai baki dan sallah ta zo cewa a yi wala ɗinki ko a ce ki sai kilin ɗin wankin ya kayan kayan su amma an iya miki iko da kuma ana nan kina rike da yarinyar kece cinta kece makarantar ta kece komai sai Allah ya kawo wani mai maiko maiko yana santa a'a yanzu za na miki yan ubanci kuma to ta dawo nan gurin kin ji ba eh wai wai wai kice wallahi ba ta dawo ba ai da ta koma kice gwara fasa auren wai yanzu an ga mai lashi ne yanzu a kwace miki yanzu wannan ma'ana yadda ma ai bai kamata rike yan ba bayan tun tana idda gwalanta kike da kashinta da fitsarinta da kuɗin makarantarta da komai nata na keke amma yanzu wani ya zo mai dan maiko maiko kuma za a miki mana baba kere to wannan duk halin dangin miji ne wasu daga ciki gaskiya to an gane ko saboda haka zaka tada cewa ire-iren waɗannan ana kyale su saboda an ga babu moriya a jiki to Allah ka kyashe mu da irin wannan hali to shine Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gazgata ma'ana kalmar ubangijinta ma'ana imaninta da Allah da kuma ma'ana annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yasa a wani hadisin aka ce Asiya tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah a gidan aljanna har Maryam din ma haka wani nasin yake nunawa cewa har Maryam din ma ita ma tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah na gidan aljanna Allah ce wa kanat min alqanitina hakika Maryam alaiha salatu wassalam ta kasance daga cikin bayanmu masu tsoron mu to amma kun ga dai mahaifiyar Annabi Isa ko amma wayancan yan hannun hago suke cewa wai Annabi Isa shi dan Allah ne to in tace miki Annabi Isa dan Allah ne ke wace ce mata Allah kenan Maryam kenan subhanallah Annabi Isa ba dan Allah bane ba Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba ba a haife shi ba nakasashe dan adam shike bukata haihuwa an gane ko mu muke haihuwa dan gaba amma Allah yana tsoron wata gaba ne ko ba kiye gaban ma baki ɗayan ta to shine ubangijin gaban amma ni zan bukaci haihuwa saboda ya same ne ne taimako in na girma ina son kware da taje ta dawo irin gudunmuwar da na ba su na tarbiyyance su na sa su makaranta na ɗora su hanya ta gari to ni kuma in na kwan biyu ne ritaya in koma kofar gida a zaune shine amfanin haihuwa an gane to Allah ko shi baya buƙatar wannan shi yasa ma'ana ba shi da haja ta haka lam yalid shi Allah yake wa lam yulad bai haifa ba ba kuma haife shi ba shi kuma da naziri ba shi da kini ba shi da sa'a ba shi da wani mai kamantacceniya تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا to kun ji ko sama ta kusan ta kekkece ƙasa kuma ta tsage kuma duwatsu su su ma'ana su murgino saboda an ce Allah yana da ɗa faɗar kalmar kaɗai faɗar kalmar kaɗai a ce Allah na da ɗa to sama ta kusan ta tsayage ta tsatsage ƙasa ta dare duwatsu su gangaro su farfashe وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا bai ma kamata ba bai dace da ma ba a cewa Allah ya rike ɗa ina Allah ina ɗa ai ɗa na gajiyayye ne na kasashe ne mu ne kasassu mu ne gajiyayyu mu muke buƙatar yaya Allah ba buƙatar ɗa
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا a- an yi ƙulin ƙus duk wani abu da kika sani a duniya mala'ika ne ko annabi ne ko mutum ne ko aljanne ba wani da yake da wani matsayi a gurin Allah sama da bawa cike nan ba wani abu wanda ba bawa bane a gurin Allah da jibrilin kanshi da tawagar jibril ta sauran mala'iku da manzon Allah da annabi Adam duka ba wani mai fada ba irin ta bauta ba an gane abin da ke ko to kin ga kenan masu cewa annabi isa allah ko uzairu dan allah ne ko waye duka wannan shirme ne ko yusufun najjari an gane ko dukkanin su shirme ne ba wani allah shi kadai wahadahu la sharika lahu shi kadai ne tilo ba shi da abokin tarayya bai haifa ba ba a haife shi ba kuma ba allah baya karkasuwa kamar aqidar yan kowa kowa allah ne ko ba wani sakare mai sunan mata ba aka je garin su kwanakin baya da yana kare kariyar muƙabala ba ba sai gashi an je an tsala shi a garin su wai bai nemi izini a gurin manyan sa munafiki to kai ba ta kai kai Allah bane ba ta kai fa komai Allah ne wai baka san za su taho ba A to kai Allah ne aka baka san za a taho ba kuma ya za ya Allah ya ce wai bai san za a taho ba to kaga kenan kai ba Allah bane ba kuma ya Allah zai ce wai sai ya nemi izinin manyan shi a'a munafiki da faɗa muku ire-iren waɗannan ƴan iskan ko bulala ya kamata a kuɗi a zane su a ɗaki duk shekantaka ce wallahi ƙarya cikin ka farka shi in Allah ya ga dama ya rike maka fitsari in Allah ya ga dama ya rike maka bayan gida sai ka zo tsugunno ma ka kasa tsayo ma ka kasa kuma kai ne Allah wai komai Allah ne wai wannan wai ilimin hakika da ilimin zahiri za ka hakikanto billahi la ilaha illa huwa duk mai sa irin wannan aqidan ka kira shi ku zo kuna makala hoton wani katon banza a kirkin ku eh ba ki sa hoton sai na bakar komar ma inda akwai ko ba haka bane ba hoton dan fodiyo ma ai yafi wannan eh ana ku zo kuna kuna wai shehi shehi shehin waye wallahi da ke da ke dukkanin ku sai kun ba Allah in muku ba Allah ba haka Allah da tsinda ba ku amsa waye shehi waye wani shehi Eh, shehin kudin wanda ya ba ya kai ya kai ta Abu Talib ne bafa manzon Allah amma ina bafa manzon Allah yake yana wuta to da ku gane wannan kalma ita ce komai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kawai in kin fade kina aiki da cikin gama amma duk suna wani kama kame ko wani shehu menene zai kaza har ma wani ta yake wai wadan alkiyama shehu zai zo da riga da aljihu dubu saba'in eh kuma kowane aljihu za a sa mutum dubu saba'in kuma sai ya yi sawu dubu saba'in ko haka zai su bogalin ɗinku to mu dama mu dai ba ma ci eh da mu ba ma ci al'umma ce yau to Allah ya mana gamnagatar Allah kuma ya mana jagora kullum ana ta kokawa kullum ana ta kokawa akan bid'o'in ku. amma ni ya isa ni na yi imani wa'azin nan da nake muku ba zai tafi a banza ba na yi imanin duk wata uwa da take cikin masallacin nan na yi imani za ta mun alkawari har ta bar duniya ba za ta sake yadda a yi bidiyoyi a bikin aikin ina imani da wannan sai na sai na kula alkawari da ku baba eh sai kuma alkawari zan bar garin nan tukunna kowa sai ta mun alkawari ba ita ba bid'a da dawo sunna ba bid'a eh kamar yadda na faɗa jiya ga ku a haka ahalin sunna amma da biki yayan ku ya zo kun zama yan bid'a ba a bambancewa da auren ‘yar ahalus sunna da auren ‘yar bid'a. Su wayansu mazan sullutai ne, ba su da ƙarfi su faɗa su taki a gidansu. Wallahi ki ba hankali, wannan ki wallahi ki ba hankali in ba ki wasa ba za ki fita gidan nan wallahi. Ka tsaya abin da ka ce a yi ɗin shi za a yi. In ta ƙi yi ka nuna mata ɓacin rai. Sama wasu mazan ba su da zafi sullutai kawai, sun bari gidan mata sun karɓe. shi yasa kai kana ahlus sunna amma matarka yar bid'a ko kana ahlus sunna matarka kuma ana ma'ana yar al'ada yar gargajiya ko kana ahlus sunna ma ƴaƴanka ma dai yan bid'a baka cikin ba sa sunna kai Allah dai ya sauke lokaci ya ba zan tsawaita ba sai gobe na ƙara bayani akan wannan abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يقومنا غازا من أتعدى وجد أن تباس لكم بيوا ألا تباس ثباتي Allah duk inda ake jihadi na musulunci Allah ka shiga taimakon bayanka ya Allah Allah alƙawarin ka gaskiya ne maganar ka gaskiya ce Allah kai kace za ka taimaki mujahidi